إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من كل شرور والأفعال السيئة أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga rana ta uku na zamani a watan rabi'ul thani shekara ta 445 bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma rana ta 18 ga watan oktoba 2023 wannan shine zaman nawa kace mana tsari da na ci gaba da karanta littafin siratul rasul kuma na shafi ne na 164 na shi wannan littafin بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وقوله خاطئة يدل على ما تم على ما تتمتع به هذه الناصية من فكر وتفروط وعقول وغلو ثم قال متحددا ومتوحدا وموقفا فليدع ناديه أي قومه وعشيرته وقبيلته يقدرون أن يمنعوه من عذاب الله ويحفظونه من من انتقام الله
yace thumma qala hukum wa qawluhu khati'a domin Allah ta'ala ya sifata makarkwadan kai na shi abu jahal da yake cewa a gabanmu za ku bari muhammad ya wannan sallar tashi ko zan je na hana shi shi Allah ta ke cewa kaga wanda ke hana bawa sallah ya koro magana Allah kuma yi masa barazana wato gargadi game da azaba ya ce makwarkwaɗan kan shi khati'a mai cike da wato tarin zunubi an gane ko shi yasa ya ce wa ƙaunar khati'a ya dullo alama ta tamatta'u bihi هذه الناصية من كبر وجبروت وعتو وغرور shike nuna maka mafarkwadan kai na Abu Jahalin na tattare da kibir girman kai wajabarutin da nuna wato bunƙasa irin ta mulki wa utuwin da wato bunƙasari wa gururin da kuma rudu irin na rai sun makala sannan Allah sai ya faɗa mutahaddidan yana mai masa tahadidi wa mutawa'idan da kuma masa alkawarin narko na azaba wa mubikhan yana mai wulakantar da shi ya ce falyadu ka karanta? falyadu na jiya shi abu jihar ya je ya karanto ya je ya kirawo tasa jama'a da shi na nadiya kira ay qaumahu wa ashiratahu wa qabilatahu أيقدرون أن يمنعوه من عذاب الله ويأخذونه من انتقام الله إما أبو جهل يكره ناشي دنجل ده متانيشي ده إن ينام ينام كذو مجدنشي وتنبيع أيقدرون أن يمنعوه zasu iya kare abu jahalin ne daga azabar Allah har su ba shi kariya daga ɗaukar fansar Allah amsa la ba za su iya a raftun to ya kirawo tasa jama'a sai Allah ce mai sanad'u سندعو الزبانية زبانية زبانية جهنم وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب حزبنا أم حزبه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون to Allah da ya ce falyad'u nadiya Abuja da ya je ya kira wata su shine nadiya yan jama'a shi party din shi shi yasa ake kiran club nadi ko a zamani Allah ya ce mu kuma zamu kira zabaniya suwaye zabaniyawa sune zarata republican guard na ubangiji ba na duniya masu gudu in su ga wuta ta wuta ba an gane ko za mu kira zabaniyawa su ne zaratan mala'ikun azaba na jihannama hatta ya alama ta yadda zai kai da sai abu jihal ya san man ya galibu waye ke da galaba hizbuna am hizbuhu tamu jama'ar ce ke da galaba ko jama'ar fir'auna Allah inna hizballahi humul ghalibun Allah ce kullun jama'ar Allah suke da galaba kuma Allah ce wallahu ghalibun ala amri a harkun Allah Allah shi ke samun galaba akan lamarin shi aka ɗauki misali abin da ke faruwa yanzu tsakanin kasar yahudu yan ta'adda afzalami bakakin afzalami kaga ai gwagwarmayar da su waɗannan masu abin da kake so kace jihadi ko baka ce jihadi ba yau ai kare dukiyarka da ƙasar ka ai jihadi matsala dai ka gyara zuciya ka kai ka gara ai da duwatsu suke yi sai suka ga abu ya fara canza sun shiga taitayensu gangamin duniya a zo shi ke na makaita ta tsorata me na kuna kira duniya ko da kuka ce kuna da makaman da duk middle east babu irinsu me na ku nuka kira wasu sai ga su masu jifa da dutse to shine wallahu ghalibun ala amri a hankali ƙarya fure take bata yaya kuma zalunci zai ɗauki lokaci mai tsayi yana kurowa cikin ɗan ƙaramin lokaci sai Allah ce mu bal naqdhif bil haqqi ala al batil fayadbaghu fa idha huwa zahiqun walakumul wailu mimma tasifu to shine mana wallahu ghalibun ala amri a harkulin Allah shike da rinjaye kan lamarin shi walakinna akan sai da mafiya mutane ba su san haka ba suratul yusuf aya 21 na'am
ومعنى هذا أن العبد إذا ازداد قربا من مولاه عانت عليه خلافات الدنيا kalla a'a la tuti'u karfe bi wannan kafiri wasjud kai sujuda waqtarib ka ƙara kusantar ubangiji ma'anar wannan annal abda idza idza idza zada qurban min maula duk lokacin da bawa ya ƙara kusaci da ubangiji to kana ƙara kusaci da Allah da menene da ibada da ibada misali baka sakaci da sallar jami'a ba ma farilla ba na filfili kana iya iyawa da wahala a ce kai wata guda ba kai tsarwar da yin sa wasu duk kullum ya amsa za ka yi ƙoƙari azumin nafila misali litinin alhamis kana yi tilawa ƙur'ani ba ka sakaci da tilawa sadaka da wahala a ɗauki lokaci ba ka ba da abin da ya saukar sadaka ga waɗanda suka cancanta zumuntarka kana sada daidai hali ko kati za ka kira baffanka ƙanin babanka wanka yanka ce ga kati wani shi ne manan kusa ce zuwa ga ubangiji duk gayyata da aka yi maka ta alkhairi dole ka amsa dole dole sai ka ji ɗayan uku ko dai ka je ko dai ka ba da uzuri baka da lokaci ko ka tura wakili shi nake nufi da dole sai kaje ai ba dole sai kaje ba akwai inda kake da uzuri to kar ka kasa ɗayan ukun nan ko dai ka je na zo ko ka yarhamu Allah ko ka ce wallahi ina da uzuri ko ka tura wakili waɗanda su ne ake samun kusaci zuwa ga Allah an gane ko yawwa saboda ka bawa idan ya ƙara kusaci zuwa ga ubangiji hanat alaihi tila'atud dunya duk wasu bala'o'in duniya sai zama ba komai gare shi ko baya jin komai duk bala'in ya zo sai zama kamar ruwa ne da aka yi da ya bi ta bayan gilashi bayan kwalba ruwa in ya taba bayan kwalba shin ya shiga cikin kwalba ɗin? to lokacin da ka ƙara kusacin zuwa ga ubangiji ka haɓaka tauhidinka to duk faɗi tashin duniya da gwagwarmayata haka za ta wuce kana kallon ta albarkacin ka kusaci ubangiji da iman to shi ne abin da ya faru game da sahabban annabi sallallahu duk abin da wato suka yi sai ka iske hanat alayhi ibtila'atid dunya kuma akabatu tare duk kalubale da ke kan hanya da ke damunka hanyar da za ka kai ga ubangiji sabuwar sai ta kuma ba kome hukumar sai sai ka ji baka jin wahalar ka ba da sadaka baka jin wahalar wato aiki ne na kirki ba zai baka wahala kuma ko an jarrabe ka da wani ciwo a jikinka wani ba zai sa hankalin ka ya tashi saboda ka san ba kanka a fara ko ba kanka zai tsaya ka gane to wannan mumini ke amfanin imani ke ko rashin lafiya ne kowane iri a jika babu dalilin ka rike ce hankalin ka ɗauki a kanka aka fara an san za ka yi wata faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magabata sun yi kenan imanin nan sinadari ne da ke taka ma raɗaɗin bala'in duniya banki shi yasa an ka kalla da kyau alƙaluma na nuna adadin waɗanda suke kashe kansu saboda matsalar rayuwa sun biya wa ƙasashen ka saboda ƙasashen musu haƙwarai da gaske kaji mutum ya rataye kanshi ya kashe kanshi statistically sun biya wa ƙasashen ka sai musulmin da ya lalace yake so ya bi su to me dalili saboda kai kana da ƙur'ani kana da imani kana da la ilaha illallah muhammadu kai za ka ce inna lillahi wa inna za ka ce la haula wala wata lafi shi duk kafiri bai tsawon waɗannan su ne sinadarin da ke ƙara kusa ta ka da ubangiji saɓanin abin da shi kafiri ba shi da saboda kafirci ai bai bai mai daɗi su shi a raftun tsaye kuma kuyatu da kunji-kunji da gulmace-gulmacen makaryata da munafukai ba sa gidin shi shi ne lamtu asir a kowane irin yanayi ba a rafton da kuma barnace-barnace na masu laifi ba sa sa ya ji ko gizo to haka imani yake game da shi Allah ka ba mu na'am menene yasa ya sami irin wannan yanzu cewa zalika dalili lima ya tamatta'u bihi min ladzati munajati laysa saboda ya tamatta'u yana morewa yana holewa yana jin dadin ganawa da ubangiji zuciyar da aka cire mata lagwada da roman faɗin kalmar shahada wata more ba a yi faɗin kalmar shahada tana da wato wani abin da ake kira wato jin daɗi na ɓoye ba kowa ke samu ai ba kana faɗi ba ne ba ta saboda in ka ce la ilaha illallah tana da sharuɗa guda takwas sai ka samar da su waɗannan guda takwas su ne mabuɗai kamar da ibn munabbi ke cewa yace idan ka zo da makulli na ƙofa makullin ba akwai haƙura ba ba su ke buɗewa ba ya ce to kalmar shahada ita ma tana da haƙura guda takwas aikun sun su mun shakarar da su aiki cewa sai mutum yana da su ko ka faɗe da zai wannan abu takwas sun tabbata to da haka wannan ke sannan kuma abu ya faru da kai ka ce hasbunallah wa ni'mal wakil da wanda ya ihu sai ba ɗaya ba ne shaɗan ya ce ba zan gushe ba zan halaka su Allah ce ku muddin suna istighfari zan gafarta musu to kaga ba ɗaya ba ne da wanda bai masan Allah ne shi yasa da wannan ce gaba shi yasa wato kai ganin kafarin duniya ke tsoron haɗuwa da musulmi gaba da kun gane kamar da abin da ke faru mana taunaita a Gaza a yanzu nan misali kuna da makamin nukiliya da duk middle east ba shi amma kuke tsoro kuke magana amerika ta kama ku taimaka kuna da sojojin da ba a iya samun galaba a kan sai ga suna gudu suna iyo daga nan sai tulu ya ɓule ruwa ya zube ƙarya ta bayyana to su abin da ya kamata su yi masu gwagwarmayar nan shine su gyara imaninsu ku daina magana ƙasa ba ta magana ƙasa ake kowa arabi da larabci ba magana larabci ake ai kun jarraba larabcin ba abin da ya kun jarraba arabiya arabizm ba abin da ya sai kun koma zuwa ga arabi akwai lakca gagaruma da za a yi da idan allah jibi juma'a a nan masallacin madadin tafsirin mu da yan uwa cikin matasan malamai za su zo su gabata sun kira na ce ku zo a yi su ɗan wadatun musulun na alƙalamin da sauransu a kan dai abinda ke faruwa a falasini na so a ce kwarai da ni za a yi muhadara ɗin ran juma'a za a yi so za ku ji bayanai kwarai la'alla tarihin abin nasu da ina nan abinda na sani tarihin a ƙara fitowa mutane shi amma dai a yi ƙoƙari a zo lokacin tafsiri an ajiye shi saboda wannan muhabara da zai Allah ya kiyaye na وكأنه في عالم الآخرة وهو يعيش في عالم الدنيا shi mumini wanda ke da kunshi na imani din nan sai ga kamar ba ma cikin duniya ku yake ba kamar yana duniyar lahira ne tare da kuma a cikin duniyar duniya yake yana tare da ku a duniya da gangan jiki amma albarkacin zuciya ta riga ta koma ga Allah kama ba tare da kuma yake kun gane ma na magana ko na'am وهو من ربه يمنعه حب الابتلاءات son da yake wa Allah har ya bashi kyautar ma yana bukatar bala'in ma yanzu ai ba mai bukatar ce bala'i to amma in Allah ya jarrabe shi sai ji wannan gwagwarmayar tafi ruwan sanyi daɗi gare shi da mai kishi to kalli sabai ba kalli sabai ɗaya zai zo mana yana maraba da mutum yana ya habbazal jannatu waqti rabaha har zuwa ƙarshe maraba da aljanna ga ƙanshin ta ɗan sai ce wallahi ina jin ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhud ba zan tsaya sai na cinye dabino ba in kutsa cikin yaƙi yawanni da dabino tasirin da yawa ka ɗauki misali a wancan da yake ɗaura jan kyalle a ka ya sunan shi lokacin yakin ƙoro mai ce ya ce inimro'un a hada ne khalil wana hannu bisa filatan na khil Allah a kona fin na khil a dirbi saifin lahi warrasu shi ne wa abu dujala mutanen manzan Allah ta ce Ja'far ibn Abi Talib kalla abin da ya faru na'am wa haka saboda sai ka iske suna zaune ne in ka so ka ce da gangan jikinsu a duniya amma suna rayuwa a wata duniya ba irin ta Mhm.
قال ما كان فيها رضا الملك جل وعلا a ai baka karanta ɗan bako wa qurbuhu min rabbih ko ka karanta ne na'am kusacinsa da ubangiji yamnahu hubbal ibtila sai ba shi kyauta son ai fafata din ai gwagwarmaya ne ma ka ba abu haisama lokacin yakin tabuka haka yi taka ƙasa daga madina ya nufi hanyar sha tafiyar kilomita sama da ainihin 170 yakin tabuka suka ce ya rasu ga wani mutum can yana zuwa sai ce a kun a ba kai sama kun sai suka ce wallahi shi bilal a sa masa katoton dutse a kirji da kaga za a danne masa hanyar da iska ke wucewa ne kaga ana son a kashe shi amma bai girgiza ba da sauransu misali to طالما كان فيها رضا الملك جل وعلا muddin wannan ibtila'i din akwai samun yardan Allah ciki to su wannan bai dada su ba da ƙasa na'am
الوفد القرشي يستشير اليهود في امر النبي صلى to الله عليه وسلم da suka yi suka yi abu ya gaga sai suka ce to yanzu abin da za a yi ko mutanen makka ai a madinan da muhammad ya je akwai yahudawa eh kuma yahudawan nan ai an ba su littafi mai suna a taura eh to ku tura wakilanku daga makka su je su samu waɗannan yahudawan a madina su tambaye su menene gaskiyar mutumin nan tunda su ahal kitab to kaga sun yi wannan yunkuri sun yi wannan ba su samu galaba ba sai suka koma wajen aikawa zuwa ga wato yahudawa saboda a ba su fitawa wai shin mutumin nan da gaske kuna da labarin shi a littafin kuma yahudawa sun sani amma ganin cewa manzalla baya tare da su suka haɗa kai da kafiran a lokacin bari ku ji abin da ya faru wannan shine sabon a batu ko Mhm.
حاول النظر بكل قواه القضاء على الدعوة الإسلامية وفي عهد مجالس الكفر المنعقدة للتشاور في شأن الإسلام والمسلمين قال هذا الكلام الخطير المالك tabarkuzi ya ce hawalan nadiru annadir ibn al-harith ya yi iya iyawan shi bi kulli kowa da dukkanin karfin da Allah ya ba shi ya yi ƙoƙari alƙaba ya rusa musulunci ya jijjige shi wai a yi wurgi da shi a daina yin islam a farkon musulunci ففي أحد مجالس الكفر المنعقد للتشاور فيه a cikin ɗaya daga cikin majalisansu na kafirci da suka zauna suna da majalisai na kafirci turannin sai suka zauna littashawo suna shawarwari game da sha'anin to ya tsaya tukun jama'a ya zama da musulunci ne ya zama da muhammad shi ne suka zauna suna tattaunawa قال هذا الكلام الخطير الماكر sai ya faɗi wannan magana da zamani magana mai cike da makirci mai cike da sharri ga abin da ya ce يا معشر قريش ya ku gangamin ƙuraishawa إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد sai ya miƙe dama abin da suke in mutum zai magana sai ya miƙe sai ce ya ku ƙuraisha kowa sai shiru sai ya ce innahu wallahi qad nazala bikum amrun ma ataytum bihi bi hilatin ba'd yace ku dai kun sani wani abu da ya zo ya faru da ku me yake nufi bayanar musulunci har yanzu ba ku zo da wata dabara ba magana yake so ya faɗa amma sai fara shimfiɗa yanzu wani abu ya zo muku na musulunci muhammad ya zo muku da abauta ma Allah daya eh wannan abu sabo ne gare ku har yanzu ba ku kawo solution ba to kaga wanda ya faɗi wannan magana za a jira a ji ta solution ko kuwa to shine abin da zai faɗa mhm قد كان محمد فيكم غلام حدثا أرزاق فيكم yace a gaban ku muhammadu nan bai taso gulaman yaro hadafan matashi hmm? ardakun fiku duk cikin mutane ba wanda kuka amince da shi irin shi ha to in dai ba wanda kuka amince da shi cikin ku irin shi to ai ya zo da abin da ya kamata ku amince da shi to da me aka yi baran baran wane ne ke wannan magana annabar ibn al-harith araftum bai kai ga hakikani duk wannan shimfiɗa ne tukun an yi yunkurin kisa an tura wakilai to shi ya zo da sabon sabo shawara Hmm?
وأصدقهم حديثا kuma ko kun sani duk abin ku gaskiya a magana to a daidai wannan gaba ya zage su ne ko ya yabe su ya za ka zo wanda muke rigima da shi ka ce ya fi mu gaskiya kuma is an insult يقول ابن الله eh to amma kuma a cikinsu kuma yake Allah ne ya matsa bakin ko bu gane ba yawa ya ce ya fi ku gaskiyar magana Mhm.
وقع ضركم أمانة in dai rike amana ne duk ya fi ku abu nawa ardakum fi ku asdaqakum hadithan wa azamukum dan suka ce hatta idan abu jahal yana da kaya to ba ya kai ma abu bai ce kai tsohon banza ne ko muhammad zan kai ma ya ce a ce ba ku imani ba la ilaha illallah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati Allah ce ba idanu bane ke ba ido baya makanta zuciya ce ke makance shi yasa mawakin Hausa ke cewa zuciya in ta makance gani ido bai fa'ida ko kuwa to wannan shine ci gaba حتى إذا رأيتم في سنبيل الشيبة yace kuna ganin muhammadu tun yana yaro har kuka fara ganin farin gashi a kayakayen ɗinshi ko ka ce a ƙaƙainiya ɗinshi kayakaye kakaimiya hausa ce tsohuwa haɓake mana tun yana yaro ba ku ga gashi ba har ya fito kun fara gani a kayakaye ɗin shi ko a kakaimiya tasa to yanzu ku zo kuna rigima da shi har yanzu baka ce wani abu ba ta kun misali ko kuwa shimfiɗa yake to me yake so ya ce وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر to can ya zo muku da abin da ya zo muku da shi har yanzu yana zaurance ne amma mun san mai zo da shi mai annabi zo da shi gaskiya ya ce ya taso yaro cikin yana ɗan ƙarami ba komai a fuskarsa har yake wannan shekaru ya zo muku da abin da ya zo muku ya fi ku gaskiyar magana ya fi ku amana an fi amincewa da shi waɗannan abin da ya faɗa ai ya kai ce malin da Allah tsamme kake so ka ce ne ko kuwa to me ce da su ya zo muku da wannan abu kuka ce mai sihiri ya zo muku da abin da ya zo muku da shi yarda ce mai gaskiya ne mai amana ne kuma kuka ce sihiri abin da kuka faɗa game da shi Mhm.
كلا والله ما هو بساحر ya ce a na rantsa muku da Allah ba mai sihiri ba yana fa cikinsu ba na rantsa muku da Allah ba mai sihiri ba Mhm.
من رأي السحرة ونفثهم وعقدهم in dai masu sihiri ne mu mutanen makonji shi ai mun gansu wa menene
ونفثهم eh da irin tofin da suke yi shine annafafati fil uqat ai masu sihiri mata ne suka haɗu suka sami kum mataji wanda gashin kuma zalla ya makare ciki sai suka cire suka kokulla a cikin igiyoyi da sun kulla sai su yi kulumboti sai su yi tobi to shi ne nafafat annafafat fi ukhra yace to in dai wannan nafaf ne mun sani na masu yi shi ba abin da ya tafi da shi ba araftum mhm وعقدهم da kulle-kullen da suke yi don mun sani وقلتم فاهم to can can can da kuka ce mai sihiri ne kuka ga wannan bai ci ba kuka je kuka ce kuma boka ne to wallahi ba boka bane shine kahin wala huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru na'am
لا والله ما هو بكاهن wallahi ba ba kahini bane ba boka bane لقد رأينا الكهنة mu mun san mun san bokaye mun san kuma takhalijahum kulumbotunsu da kwazara-kwazara ɗinsu duk mun sani muhammad ba boka ba ne me yake so ya ce وسمعنا سجعهم kuma mun ji saja'u kun san saja'u shine maganar da kake yi ya zo a wuri guda ka ɗauki misali alhariri cikin makama almakamatu sana'aniya wanda alharif ibn hammam ke ruwaitowa bisa ruwayar abi yazid as-saruji inda ya kun san makama sosai yana cewa ko yana faɗakarwa limama targhabu an hadiyatin tastahdi ila zabin tastahdi wanda shi ne sajab kuma suna kiransa sajabut tam a ilmin balaga dan me kake gudu daga mai wa'azi tastahdi da kake neman ishirar da kai ila zadin zuwa ga abin duniya tastahdi da kake son ya baka kyautan kanshi da kanshi sai na saja an gane ko yawwa kyankyami da dandami da sansami da jinjimi da bimbimi mimi wannan saja uke ai ta kama da kafiya amma ai ba waka mace ita kafiya ai awaki ne saja'u kuma cikin nasaru ne kuma ka'idar saja'u ga malaman balaga ɗauri ake mata haka suka ce suka ce suka ce al'asja مبنية على ويسكون الأجزاء دولي عندك كرنت بلاغة الحريزة دولي ما تسا to su bokaye sun kware wajen irin haka to shi ne ce mun san saja'u ɗinsu an gane ko yawwa amma inda a waƙe ne to shi wannan rhymes ake kirki da turanci a cikin poetry inda kana karanta a cikin literature da larabci ko muna kiran shi ne wato fawasi kwarai da hausa ma ana yi aiki kullum na sha faɗa waje ko da ya kada mafarkinsa ko mafarkin sha da ya gan shi kamar shi ne fasha ga fadawa da zagagensa ya yi imani babu kamansa kalan sa sa sa sa sa haraftun ɗai ya ce boka yi mun san style ɗinsu na magana kun ce muhammad boka ne to shi anan yana kare annabi eh kawai bai imani ita dama ita gaskiya haka take gaskiya ita ce abinda sai a matsa bakinka dole ka faɗa me za ka ce ga bidan ka ce eh kudu ne ba ma shi amma duk garin nan ba wanda ya shi gaskiya to wannan shi ne mai sanurihin ayata na filafa shi annabir ya dinga faɗin wannan magana kafin ya ce to ga shawara ta ci gaba kuka zo kuka ce ainihin kai da kun ce mai sihiri ba bayani boka ne babu muka ce ko mawaki ne Allah ce walahu bi qawli sha'ir qalilan ma tu'min kuka ce mawaki sai ce me wallahi na rantsi da Allah manzon Allah Muhammad sallallahu bai zo da waka ba mawaki bane saboda mun ga shi'ir mun ga waka mun ga waƙe irin na larabawa suna cika baki suna alfahari misali tarafatu ibn al-abd me yake cewa yace idha al-qawm qalu min fatin khiltu annani qunitu falam aksal wa lam atabaddal walastu bi halal al-tina'i makhafatan kaga waqi ke ibn al-qaisim yace yace muhafhafatun bayda'u ghayru zarabatin kaga waƙe kenan idan ka ɗauki abul ala'il ma'ar haka ga sunan waƙe da yawa a mun sani akwai waƙe abin yabo ba na mun yi da ko lamiya ba lamiya tawa ɗanar wanda ta ga waƙe mun yi ta ilbiri duk mun sauke a ya ce to in dai waƙe ne mun san waƙe wanda muke cewa waƙa muhammad ba da waƙa ya zo ba na'am kuma mun san nau'o'i categories na waka iri-iri yawa mun san hajjazinsa mun san rajazinsa tun nau'uka ne na waka ko sauraka ba abinda musulmi na'am ƙarshe kuka ce kai muhammad bai mahaukaci duk kun fara yana musu rabin abin da suka faɗa sai ce me la wallahi ma huwa na rantsa muku da Allah Muhammad ba mahaukaci hauka dai mun san da mun ganta shi ba ma ba ba ma kurewa bace ta hauka shine khara saboda hauka kan makure hankali mutum ya zo da abin da bai kamata a ce ba inda yana cikin hankali to duk mun sani ba shi Muhammad ba haka yake baya tare da waswasa irin na mahaukaci ko kuma cakuɗe irin na hauka yawa to di ya ƙare musu shimfiɗa to yanzu nan ne zai faɗi abin da yake so kun gane duk wannan mukaddima ne ya kore tuhumar da suka yi me kake so ka ce sai ce ya ku kure shawa ni ina ba ku shawara ku je ku sake komawa ku kalli sha'anin nan nan na rantse muku da Allah wani al'amari babba ya sauko muku kun daɗe kuna bautan gumakanku mutumin nan ya ce gumakanku karya ne ‘yan wuta ne ta ya za mu yadda kuma ku lura sun yaƙi manzan Allah sarasar saboda abu guda hudu duk wanda ya tambaye ka ce dalilin da ya sa ƙurasha suka ƙi musulunci manya-manyan dalilin ya guda farko dalili na siyasa saboda bayyanar annabi sallallahu a makka kuma jama'a suka yi ɗo suka bi shi kuma su ne shugabanni a makka a lokacin to wannan bayyanar tana barazana ga kujerarsu ta shugabanci kun gane ko ta sadaka saboda political reason suka yake shi ɗaya kenan na biyu sun yake shi saboda tattalin arziki saboda a makka suke sai da gumaka kowa zai zo ku zo muje maka suna da kasuwa sunanta kasuwar okawa mutum zai sai gunki a ce ya wannan gunkin a yi yana da kyau ya sai shi ya daura a kan ragon allon shi mafi kuma ya kai kawai ya bauta mai an gane idan gunkin biya bukata sai dawo da ce wannan gunkin baya biyan bukata ba na wani allon da su kuma suna kuɗi sosai to zuwa musulunci abota ma Allah ɗaya barazana ne ga mai economic reason so sun yaƙe shi for economic reason biyu kenan na uku sun yaƙe shi kuma saboda addini for religious reason domin cewa la ilaha illallah na nufin mai a yi fatali da lata da uzakin wannan shi musu ciwo na hudu sun yake shi saboda abin da muke kira social reason kamar yaya domin ya zo ya ce su matansu mutum zai zo mace idan uba ya mutu sai ɗaya jefa mata zani auya ya aure ta ƙazanta da wannan kwaba kuma suna kashe 'ya'ya mata shi ne allah ce wa'izal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin to zuwan musulunci ya hana ba za ka rita mu da mata kuma aka nuna ya mace don Allah ya baka ita ba kaskanci ba waɗannan dalilai guda hudu political economic social religious suka yaƙi manzon Allah iya iya wasu to kuma haka abin yake a ko'ina an gane yanzu ka ɗauki misali me yasa duniya ke yaƙa musulunci wani ya ce idan ka ɗauki duniyar fina-finan batsa pornography wal iya zubilla to ba ƙaramin kuɗi suke samu to musulunci in ya haramta zina kuma aka haƙura kasuwar ta rushe dole su yaƙe shi kuma harkar ƙwaya idan ka ɗauki harkar da drug cartel ka je colombia ai kun san escobar abin da aka yi musu misali cikakken ɗan ƙwayan nan misali to harka sai da musulunci ya hana duk kayan maye ko to tun da haka ne kuwa ba za su kyala islam ba saboda wannan dalili kun gane haka kuma misali dole su yaki musulunci saboda misali ne ainihin ya nuna ba mai isa sai allah su kuma sun ce su ne isis musulunci kuma ce la ilaha la ilaha illallah to haka abin yake kafiran maka sun yake sabdallai guda hudu to haka ma yau abin da ke ci gaba kenan don ya zama jarrabawa ga mai imani Allah ka tabbatar da imani to da ya ce da su ga abin da ya faru ku duba ku ga menene abin da za ku to mai busu ba attempt na kisa ko in mata kake su zama baka kare na in kudi ne zama baka duk sun yi bai yi ba to sai ga sabo shawara ga ta nan ya ce mai safirul sai suka ga to ya kamata su aika da wane ne safir shi ne kamar ka ce ambasada shi ne safir idan ka ce safiru nigeria fi saudiya ambasada nigeria jakar nigeria aina kenan shi ne safir embassy kuma ana darati ana kiransu ne safara kamar da na gani ɗazun a tunis ana zanga-zanga safir ɗin isra'il ya bar amma saboda ta'addancin da suke misalin su ne to sai ƙuraisha suka ce da za su aika da ambasada zuwa ina ma'ana aina suke wannan mutum a baka su aika ina ai ba wai sun bude ofin jakadanci ba ne ɗan aiki je ka tattauna aisafin sai suka yanke shawara wani zo ka tafi ainihin madina ka tadda yahudawa su aka ba su attaura shi mutumin nan menene littafin ku yace shi ne sakon mu to
ولما قال لهم النبي ذلك اختاروا سفيرا لهم ikhtar
اختاروا اختاروا اختاروا arabiya ta yi اختاروا جمع ikhtar ina yadda raunin koro ikhtarau ƙa'idan nahu arabic grammar ko ikhtarau ko ikhtaru mu koma ƙa'ida sab wani fili ya kama da ikhtar iftar me za mu ce ikhtaru istaku ishtaku sai dai kasance ikhtaru
اختاروا of course وعملوا اختاروا خيرا
to iftaraku to iftaraku ai ma ai ai ai- ai jambi me guda ɗaya shi iftaraka yaftariqu firaq iftala yafta'ilu okay to shi ke menene jami'in sa iftaraku yayi kuma da iftaru
اختاروا
to ai ta gwagwaba ne iftaru sai suka zaɓe shi an gane ko sai suka ce to yanzu kai mun nada ka kai kai ne ambassador mu ka tafi madina ka je ka tattauna da yahuda to amma inda sun ce shine safir akwai abinda zai je musu na aiki ko Mm.
فبعثوه sai suka aike shi kulura suka susuwa suka aike shi shiwa madalla Mhm.
وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط ba shi kaɗai ba sai suka ce ukuba tashi ka raka shi wannan ukuba ɗin nan fa shi ne ya kaki ya tofa a fuskar annabi shi ya kaki ya tofa a fuskar annabi shi ukuba a kan shi aka saukar da wannan aya wa yau mai abu zalimu ala yadai ya kori ya laita ne ta hastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ne lam attakhid fulanan khalila shi ne ukuba ran da zai yi bakin ciki in ya gama manzo Allah cikin tawaga ta karrama ubangiji sai ce kai co ina ban riki wani a matsayin masoyi ba to sai suka aiki shi nadir da shi da wa uku ba ku je إلى madina أخبار اليهود بالمدينة yawwa zuwa ga ahbaril yahudi bil madina in ka ce ahbar jam'i ne habru habru shi yasa ake kira ibn abbas habru ko a ce da shi habru ko a ce da shi bahar ibn abbas saboda babu tafsiri da bai san ma'anarta kuma almajiran ibn abbas a duniyar tafsiri kusan babu su ka ɗauki misali batada a sabbako mujahid to sai suka aiki su biyun nan zuwa ga manyan malaman yahudawa da ke madina وقالوا لهما suka ce musu su biyun nan سلوهم عن محمد ku tambayi su yahudawa madina game da muhammad ku ce da su da allah mun zo ne daga maka aka turo mu ko an ba ku littafi mutanen maka babu littafi da aka ba gashi a littafi an ba muhammad cikin ku ko ba haka ba لقد أرسلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أما كوكتي فكجيكو تنبيه يهودا جمد محمد مهم.
وصف وص- لهم صفتهم وصف لهم صفته إيه، نعم وصف لهم صفته وكما صفة مسو سنة باسو أي كيكين وغير مسو محمد نغاين ليكي ga kiran da yake yi wato sun tura manzanni biyu su je gun ƙurayshawa a yahudawan madina sannan ku gaya musu ga yanda mutumin nan yake wato ku buɗa musu hanya don su ba ku amsa gamsasshiya ku zo ku gaya mana araftun wa akhbirahum bi qawli ku kuma ba su labarin abin da yake faɗa fa innahum ahlul kitabi awwal domin ai su aka fara ba su littafin farko me suke nufi a taura saboda an bawa annabi musa kuma su yahudawa ne ko bu gane dama sun zama a madina suna da haibar akwai yahudawa manya-manya ƙabilu guda uku tun tun tun ne a madina kuma idan ka je yaman suna da bez a yaman yahudawan yaman wanda daga nan ne ma ake tuhumar wanda ya kirkiri yahudi shi an ce fito ibn sabai daga nan sun barbazu har yankin turkiya kamal atatürk shugaban turkiya ai bai yahudi na salonika ai kwarai kwa binciki tarihinsa suna ba wa maki abin da ya musulunci kamalism misali a raftun tayi don haka saboda su aka ba su littafin farko wani littafi ne a taura a tauran da musu aiki da ita ba sun canza ta yanzu yana a taura yau na take babu in ka ɗauko bible mai tsohon alkawari da sabon alkawari littattafan nan guda biyar na farko su suke kira wai da biblical torah genesis exodus leviticus numbers deuteronomy su suke kira da pentateuch wai the five book of moses abu kuma kare suke ma annabi musa saboda in ka kafa zaga za ka sha mamaki kwarai da gaske tayyib to amma asalin at-taura mai Allah ce ul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum ku kawo at-taura mana ta gaskiya ku karanta kuna da gaskiya sai kun ga sifofin manzon Allah a ciki to haka sai suka tura suka ce ku je gun yahudawan madina su aka fara ba su littafi ku tambaye su game da muhammad din ya dame mu ku sabo tamboyi manya-manya ku kure shi wayyo abinda ba zai yi abinda ba musa na'am to me ya faru wa indahum ilmun laysa indana min ilmi al-anbiya kaji fa su yahudawa nan suna da ilimin da ya shafi al'amarin annabawa da mu ba mu da shi su waye mu din anan to shi sa Allah ya kira su mai huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasul sune al-ummiyin mutanen da ba sa iya karatu عرفتم طيب فخرج حتى قدم المدينه فخرج ألف الميم تثنية تثنية أكل أكل بيو شرب شرب دخل دخل نام نام مات مات سنة كرنسة ألف التثنية آه، نحو الأربع طيب سيسك بتحرسي دسك جي مدينة kila ka ce wani train suka bi jirgin kasa babu wani jirgi babu sai dai jirgin sahara kun san shi raƙun raƙun ke raka suka je madina fasa'ala أخبار اليهود عن رسول yawwa الله صلى الله عليه suna zuwa madina kuwa ba su tunkari manzan Allah ba ta bi su imani da shi kuma ga saƙon da aka ba su وسلم.
sai suka je suka tadda manya-manyan malaman yahudawa suka ce to mun zo ne mutanen makasance mu tambaye ku don ku aka fara ba ku littafi game da mutumin nan ya ce da mu shi annabi tun da an ba ku a taura ba za ku rasa sanin wani abu game da shi ba lalle kuwa amma da mutanen allah aka tambaya Mhm.
ووصف لهم امرهم suka ce kunji kunji kunji yadda lamarin shi yake واخبراهم ببعض ga ma irin zantattukan shi yana cewa kaza da kaza da kaza وقال لهم suka ce da su انكم اهل التوراه to ku ne fa aka baku at-taura
ولقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا mun zo ne ku ba mu labari dangane da mutumin nan namu sahibin araftu to فقالت لهما احبار اليهود احبار يهود sai suna jin haka sai yahuda suka zauna suka ce yawwa salu سلوه عن ثلاث ku نأمره je ku بالمنكر tambaye shi abubuwa kawai abin da muke son ku ji tunda mun ji abin da yake faɗa mun ji bayan ku je ku yi mai tambayar abubuwa da mu za mu gaya muku su ku je ku tambaye shi نأمركم بهن za a umarce ku da su ku je ku tambaye shi
قالوا فيه رأيكم ɗaya kenan asu lokaci ya yi so muke bakin tambayar guda uku in yi so amsar shi ma daga gaba ko na farko ku tambaye shi an fitiyatin zahabu fi daharil awwal ku ce ya ba ku labari game da wasu samari hmm? a zamanin farko suna da al'amari mai ban mamaki waɗanda suka fita suka bar gida suka zauna a kogo ai kusan wa ake suka ce in ba annabin Allah ba ne Allah bai ce ba kula ba a to kaga ai gaskiya ne annabi yana wurin aka yi haka ne ba suna nufin ashabul kafe ba to Allah bai sauka da sufil kafe ba ba ya kaga ne ai to su suna wani komaji da kafafa da boro koko da toro koko kuje ku tambaye shi in ya isa ya ba ku amsa waɗannan manzanni na ƙurasha guda biyu suka rike suka ce to mun in ji ɗaya ke na biyu
وإن أخبركم fa innahu kana lahum hadathun ajab yahudawa suka ce waɗannan samarin suna da abun mamaki ya ba ku labari na?
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن قالوا فيه رأيكم فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يقل الرجل ورجل متطول قالوا فيه رأيكم okay yake cewa in ya ba ku labari to kawai kai tsaye annabin Allah ne da Allah ya kaushe to ba saukar da kafi ba ba sun imani Hmm? haka suka ce da su wa in lam yaf'al in ku ya kasa ba ku labarin waɗancan yaran da suka zo a farkon zamani eh to farajulu mutumin naku kawai mutaqawwilun mai shashi faɗi ne kawai shi ne mutaqawwil ko sai me قالوا فيه رأيكم ku yanke shawara kan shi kai tsaye kawai saboda haka an ba sadojin nan biyu dawa-dawa annabir da uku ba suka ce to mun rike ina tambaya ta biyu wasalu ar-rajulun tawafun qad balagha ko sanan nabi ku tambaye shi game da wani mutumin da ya kewaye kurkuce hmm? adam lokaci yayi ba za ka bari mu tsara tambayoyin ba mu ji tambayoyin eh to sai dai kuma abin ba zai shige cikin abin da ku daidai abin da za ku ɗauka ya cika ke za mu iya ta shi wasalu ورجل طواف Mhm.
قد بلغ مشارق الأرض ما كان نبؤه ku tambaye shi tambaya ta biyu suwa ke ba da wannan saƙon Yawwa. suke gaya masuwa zuwa gawa a tambayiwa shi kuma wake ba shi labari to kaga sun ɗauki dalaba gaba ko ba haka ba saboda sai kun ƙare sai Allah ce to ga wahayi zuwa gaba ku tambaye shi game da wani mutumin da ya zaga gabashin duniya me labarin shi wa suke nufi zulkarnai to Allah bai faɗe shi ba duk za mu jiya
وسلوه عن الروح na uku ku tambaye shi yaya sha'anin ruhi yake ruhi wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi to da suka ji wannan sai suka yi farin ciki matuƙa gaya suka ce shike nan mutanen maka hankalinku ya kwanta an zo muku da kankat ta kanki ai kuma shikenan bakin tsanya ya toshe sai muga ta faɗi muga ta waka bakin zabiya ya dauda shi inji ba haushe ko amma ina kun zuba marariyar ruwa tukunya bulalliya tulu aka zuba ruwa waɗannan tambayoyi su ne aka ba su annabir da ukuba suka kama hanya suna murna saboda karansu ya kama zomu a iya tunaninsu to sai dai kuma ba haka lamar yake ba a ina gani lokaci ne sai mu tsaya haka suna yi dama tambayi muke sun muje abin da suke su dai sun yadda manzanci za su je su faɗa tunda Allah ce wa ma'ala rasuli ilmi to za mu ji ya aka yi sun ce to muhammad mun zo gare ka ne ga tambayoyin shi suka kira ya zo korin su ya zo kuma a har kullum ita ha gaskiya take a kada a raya kullum sama take za ta sha wahala amma kuma za ta daga اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا الله masu jihadi a yankin filistin don daga addinin da allah kasar su allah ka ce rike su ya allah ka kaskantar da wannan kasa a zaluma yan ta'adda da masu goya mata baya kan zaluncinsu sun fada ma asibiti na alma'amadani ɗazin nan a gaza sai da ta kai shi wancan tsohon na jadon biden da sauran yawanci suka rikice ana zama da shi da Netanyahu cikakke dan ta'addan da ba a taɓa samun dan ta'adda irin shi ba tun lokacin da ita kanta tsohon shugabar Golda Meir suka ce Golda Meir ta yi mulkinta da irin su Ehud da irin su misali Sharon abin da sai ga shi yana gaya ma ainihin Biden cewa ai abin da ya faru da su ko Holocaust wasu Holocaust ba ya musu irin abin da suka faɗa ke da haka aka ce shi hitler ya musu abin da ya musu ya kashe yahudawa mai yashi yare da wasu na karetawa suka ce sun zuwa ta lambar da kuma misali to ala kulle halin muna roƙon allah ta'ala ya taimaki masu jihari saboda allah a wannan wuri ya kuma kubutar da masallacin al'aqsa daga waɗannan kafirai na jasoshi da kuma jikan mamatan musulmi da aka kashe da zalunci marasa lafiyar su Allah ya su lafiya manyan mutum su Allah ka ciyar da su wanda suke cikin tsaraici Allah ka tufatar da su kasar mu Allah ya kara mata zama lafiya da kwanciyar hankali da haɓaka tattalin arziki سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في أسلام to ya tsaro ba ta mai sai mu sai